واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na asabar sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba jiya mun tsaya a darasi na uku a cikin suratu yusuf yau za mu tashi darasi na hudu a wannan sura mai albarka kuma mun tsaya aya ta ashirin da biyar za mu tashi aya ta ashirin da shida muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هي راودتي عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
idan ba manta ba kamar yadda sura ta riga ta fara bayani ta fara bayani akan wato jarrabawa ta annabi yusuf alaihi salatu wassalam da yan uwansa sun fara da bayyana hasara gare shi inda hasara sai karfi har suka yanke shawarar cewa bari su kashe shi kawai daga baya aka yi shawarar kada a kashe shi a fatar da shi a mai da shi wata kasar daga bayan shawara ta uku ta zo cewa maimakon aje a kai shi wata kasar kawai a jefa shi a rijiya matakin su ko burin su na biyu zai cika domin idan wani ya tantance shi kaga ai zai tafi da shi ya bar kasar da shi gaba daya to bayan duk wannan shawara ta su ta zartu sun jefa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a cikin rijiya bayan an jefa shi a rijiya sun gaji yadda za a yi ya tafi a matsayin bawa kuma ya tafi a bawa to bayan nabi yusuf alaihi salatu wasalam ya fada hannun wani minista wanda yake ministan kuɗi ne na garin egypt ko misira a wannan lokacin to ya kawo shi gida ya danka ga matarsa cewa a rikin a matsayin a karrama shi ko kuma a rikin ta dama tunda su ba sa haihuwa to annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya sa ya kai wato gaji har ya girma to matan gida kuma ta ji tana sha'awarsa to daga nan ne ta kulla masa ma kirki bayan waccan jarrabawa ta ƴan uwa to yanzu ya fada jarrabawar uwar gidansa wadda take kula da wanda kuma mai gidan ya ɗauke shi a matsayin ɗa ita kuma sai ta kulla masa na sama kirkin na cewa ko dai ya neme ta ko kuma duk abin da zai faru ya faru kamar yadda muka faɗa jiya a ɗabi'ar mata idan mace tana son abu idan ba wannan abin ta samu ba kamar yaro ne za a ka zo da abu a kwano ko leda in ka ce karamin yaro sosai kai ya ba to zai ta kokari yana kai hannu kana bige hannun to haka ɗabi'ar mace take idan take tana son abu to ko da bai da kyau wannan abin lallai so take ce ta cimma ta ɗabi'ar mata ke to da ƙarshe ta kulla wa annabi Yusuf alaihi salatu wa salam makir ta kukkulle kofofi gaba daya domin Allah ya tsaya wa kalla qatil abwab ta ba wai ta kulle kofa guda ɗaya ba kofofi daban-daban ta kulle kuma bayan ta gama wannan tace lallai ya zo ya afka mata yake to daga nan ne fa Allah madaukakin sarki ya nuna mana sai suka yi rigingeniya yana gudu ta rabinsa har wato abin da zai faru ya faru ana cikin wannan wato malamai suna faɗan wani abu cewa an kalli kalmar wato wara wa da tuwallaki akwai wato kalmar murawada ba ma ta ɗin ta ne ba yanzu ne ba a kan farko ba ne a kai a kan da yawa ba ta samu cimma burinta ba har sai yanzu da ta kukkule ko ba take ganin ba kowa zai iya zartar da abin da ya kamata ya zartar tunda ba kowa kuma ta kukkule ko ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ana nan yana gudu tana bunsa ya buje wannan kofar dan kamar da wannan tafsiri ke kawo akwai guraren da ta kai wa ta ma ya fuske ta fadi kafin ta miƙe ya buɗe kofar ya zabu wata ita ba ta ƙara yunkurowa ya kuma buɗewa haka aka yi kai har sai da aka je kofar da ana zuwa wa alfa ya sayi da alba sai aka yi katibu ta taho ya taho kuma ga mai gidan shi ma ya shigo to shi ne sun sauri ta bude baki take cewa me ya cancanta har ba abin da ya fi dacewa ga wanda ya nemi ya haƙinci iyalinsa illa an yi da in ba a kai shi kurkuku ba aw azabun alim ko kuma a yi mara azaba mai raɗaɗi to a nan ne annabi yusuf ya gaba shi da masawa illa ya kare kansa domin ana tuhumarka to abin da ya rage gare ka kawai kai bayani kana sai Allah ya ce ni yara wa dafni annabi annabi yusuf yanzu ba da amsa inda ga ubangidansa ya kuma taho da wuri suna tarin da yake ha shi ya rawa da shi annabci ita ta nemi na ga barin kai na ba ni na neme ta ba wace yi da jahilin min ahliha sai aka samu wani daga cikin ƴan uwan da ya ba da shaida malamai suka ce bayanin waye jahilin min ahliha aka ce ibnu ahliha wani dan babban ta ne suka shigo da mijin nata sun taho ya biyo ji a baya hakan ta faru kaga in ka lissafa za ka iya cewa ba wanda ya san wannan alamar in ba mutum hudu ba daga ita sai annabi yusuf sai mijinta ce wannan jeda eh to shi kuma dan babban da ne kaga ta iya cewa mai rufa mata asiri ne yazo ba bari bane wasu ka ce ibnu khaliya dan kawo da duk da haka ne dan uwa ne wasu kuma ka ce a'a jariri ne a cikin gidan kamar yadda wasu ke kawo za ku gana cewa lamai ta kalmar lamai ta kalmar bil mahdi illa talata akwai illa arba sai a kawo mutum na hudu jariri na hudu a ce wato dan uwan wa jaririn annabi wanda a karatun mu na jera wasu shekaru mun yi bayani yadda malamai suka kawo raunin magana duk da cewa akwai Ahmad Shakir ya hassana maganar amma magana ce mai rauni daga cikin maganganu domin jariri ne zai kara wa kisar kwari Allah ya fito da shi a cikin surar cewa wani jariri amma tun da ta gaba a ce kawai shahidin min ahliya aka ce Allah da ba zai ce zuriya wani mutum ne wanda ya mallaki hankalin kansa da gimin sama saboda haka babba ne to wannan shi ne nan da nan sai ne rahama da ni annabi wa shahida shahidin min ahliya sai wani daga cikin ƴan uwanta dangin da sai ba da gida to ga abin da yake kaga shi ne nuna ma ba abokin hankali in ka da kame to ranka dade idan kowa ya ta kai da bayan haji yace idan rigarsa kunda ne kuburin ta yage ta gaba ba ta da kato gaskiya ta ba ita ce da gaskiya wa huwa min al-kadhibi ne shine ba daidai ba idan har aka samu wannan shine ta farko wa in kana kame su ho kunda min duhuri amma idan rigarsa ta baya ta yage fa kaza wa dokar ya take wa huwa min al-kadhibi shine ba gaskiya Allah ya ce balan ma ra'a qamisa hukudda min duri yayin da mutum da ya ga rigar ta yaje ta gaba kala din ce innahu min kaidukun a wannan abun da yana cikin kaidun in ji mutum shi ne wasu malamai ke cewa a to shi wannan wani irin miji ne bai da kifi ai wani ne ya zo ya da irin wannan kafin ma ya fara bincike kawai sai ya yi wani mukalafa tukunan ma daga baya yawa daga baya sai a bincika abin da zai bincika wasu kuma ga ja wannan irin wannan matsala ce ta zama ruwan dare a garin Egypt da Misra shi za ma bai ji abin da nauyi tun da jibi zo ya karar ba cewa yi ma cewa sai ma su za man ara da ya halika ba man fa'ala ba ta gaya ma cewa da yi ba wanda ya yi yawa saboda haka mai wani irin hukunci ne ɗauka wanda a gari ga jinan su man fa'ala ne eh saboda haka su gaba ɗaya sai dai a kawo ƙara a ce an yi ba wai za a yi ba to yi za a yi hukunci ba saboda haka nan da nan mijinta shi a jinsu misra wannan firayim minista ɗin sai yake cewa yana ganin rigar ta waje ta da waje yake ɗalibi yake inna wuri kai ne kun wannan abin yana cikin kai da kuku ya gaya wa matarsa inna kai da kuna azim lalle kai da yana da girma shi wannan mijin ya gaya mata shi za a rarrabe cewa ba Allah ne ya faɗo a shi mijin ne ya faɗi cewa kai in ku mai girma ne ma azama da ilahu kai da hunna illa bi anna hunna hunna hunna an fahimta fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi mu kuma kiyaye da kyau to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنكم من الخاطئين
to baya annabi mutum ya kan yi cewa rigar ta yage ta baya an fahimta da kyau ko rigar ta ta yage ta baya sai ya ce Yusufu kai Yusuf a haruna na haza ka kaure kai ga barin wannan abin da yake faruwa kaga me yake so ya gaya mar cewa kamar yana gaya mar inda rake ne cewa kar ka gaya wa kowa eh kai kokari ka rufe magana na kar ka bari kowa ya ji shine Yusufu a haruna na haza tun da ya gano cewa yanzu ita ce ne riga ta yage daina ta baya su saboda haka ka kauda kai kauda kai ko shine zai janyo ya shudar babakinsa wannan biyu ne da miki ke kuma ki nemi gafarar zunubai shi ne zuwa da yanzu ya cewa me yasa ya faɗa haka wasu suka ce an saboda ya musulunta shi za a faɗi wannan wa yake yin sigifara ai musulmi ne yake wasu kuma suka ce a tsabar zama da annabi yusuf ne kawai ya sa ga shi ba musulmi ba amma ɗabi'un su ya fara mun janasa janasa ya fara ɗaukar ɗabi'un irin na musulmi eh ya fara ɗaukar ɗabi'un musulmi a gurin annabi yusuf alaihi salatu wasalam wannan bibi ne zambi ko kuma ki nemi gafarar zanabai innaki kunti min al-khati'in domin kina cikin masu kwajariya masu ganganci ba mu kuɗi da wanda ke kuskure an gane ko wala ta'amu illa min jikin sai la ya'kuluhu illa al-khati'una da aka yi bayanin yan wuta Allah mara hukun zargi ya ce ba wanda za su ci wannan abinci sai ba ta ganganci to kaga ita ba ma cikin ma cikin kuskure ta ba al-muqtiuna wanda ke kuskure ha khadiuna ba su ganganci domin shi kansa mutum ya gane cewa matsalar fatati amma tun da matar matar jiraminista ce dole kuma wani lokacin sau da yawa kaga mata za su zo wani abin suna faɗa ka zan kuskure da amma za ka biye mu saboda haka musamman ita fasilin jiki sai ya ni da aka yi nake kunti min alha'in yake kira shi wanda suke ganganci to shi ne wanda yake bayani akan wato wayannan maganganun da gani da abin da ya shafi wato shi wanda ya bani shi da kamar yadda na faɗa cewa Abdullahi Abbas ya kawo hadisi na cewa takallama arba'atun wa hum sigar ya kawo wannan hadisin wanda kuma da yawa malaman sun sun soki hadisi to nan malai yake ayyukan alladhi wa qa'a min kabili iradati su'i bi hadha shab thumma qadbuhu bima huwa bari'un min istabrin abin da yake yake jefa wa wannan matakin saboda haka ni na ganin ki nemi gafarar zunubin ki kawai domin ba wato wannan abin da kika kawo ki akwai alamomin tambaya a kansa to ka ga wani abubuwa gaba daya sun faru to bayan nan kuma ya gaya wa annabi yake ya kama bakinsa ita ma kuma ta san tun da ita ce in kika fitar da rance ruwanki shi abin bai fita ba wannan kuma da yake a gefe tun da ya iya kawo wannan shawara ko shakka babu mutum ne ne nunan nan hankali wanda ya san ya kamata to zance yanzu suna jin kamar ya lafa amma bai lafa ba me zai faru وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز راغبة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين Allah ya ce wa qala niswatin fil madina sai matan manya cikin gari kun san larabawa suna cewa wa ma jawazar sunan yi ja'a duk abin da ya tsallake mutum biyu ta yaya ta yaya kuma illa domin tambayar da za ka yi yanzu ya aka yi matan manyan gari suka ji waye fada bari mu ji fasara aya sai mu ji waye fada kana ni tuwon da fil madinati matan manyan gari cikin gari sai su yarda cewa imra'atul azizi matar firaminista turawidu badaha tana neman yaron gidanta annabi ba shi yake neman ta bai ta take neman sa sai a rika irin abin da na mata ana tafi baki ana dora hannu a kuma su ana cewa kare ke gaba a hubba o abin mamaki wato lallai ka duba ka ga yadda yadda yadda wato soyayya ta lullube ta domin a shiga shi ne murfin murfin zuciya irin soyayya da ta zo za ka ga yi idan wato yan soyayya za su yi da dan da ake wasiƙa an karo da wasiƙa sai kai hai hoton hai sai kuma a wata filiya ta rara yawwa to saboda haka wannan wannan shiga sun take zuwa ta huda ta shiga wato ta gama rara an ba kai waje ni biyar ke an fahimta da kyau ko to shi ne kan ka gaba hubban an fahimta da kyau ko a kira soyayya ta gama huda zuciya ta rara inna la naraha mu muna kallon ta a matsayin fi dalalin mubin cikin wanda take cikin bata mabayyani ha ba wannan din kuma ke da gidan tarzo wanda za ta nema su yaron gidanta ana ce wannan magana to kafin mu je gaba tambaye da shi waye ya faɗa mutum hudu ne suka gidan duniya daga mijinta sai ya sai shi annabi yusuf da alaihi salatu wasalam sai wannan dan babban naka waye ya faɗa in ya ji ranar kowa ya je ku ce ya faɗi wannan zancen. Dan babban da ba zai faɗa ba, saboda sau da yawa, sau da yawa wato namiji ya kan iya koyi magana. Musamman wanda aka hankalin da ya nuna, idan matar da abin ya faru ne da ita za ta faɗa. Saboda suna da wata ɗabi'a sau da yawa yanzu. Ita abin da ya faru da ita kun san cewa hatta matar da suke yanzu a gidaje suke da me ake cewa shuga boy din nan da ake faɗa an gane ko eh za ka ga ta gida amma tana neman wani yaro a waje ita za ta fara gaya wa kawanta cewa ita ba za ta iya hakuri ba Allah su suke bayyana wa kan wanda take wani abu yanzu na barna a cikin ya haɗin da mijinta ita take fara gaya wa kawanta cewa ita saboda dalilin kaza ita fa kaza tana ganin wannan kawar ta san wataƙila dama lokacin da aka yi auren kawar ta san cewa ba ta san mutum. To ita za ta fara gaya mata cewa ita bai yanzu saboda tana ganin kai kai kaza bari kai kaza. To da ganin ita kuma wannan kawar ita ba tana da wata budan furancin da za ta gaya wa. To da ganin zai rance ba da amfibirayin kuma ya ce addu'a. Su ita da kanta za ta fara faɗa inda an ya wajen ne da san ba zai fita ba. yawa musamman kuma wani abu ya faru rigima na faruwa kuma a nan kama ba ta laifin cewa sai ta yaƙi ina magan ne wannan dan mafin na da wani faɗa ba domin ka ga aka samu sauki an shi ne ma ya fara kawo solution da wani da zai yi ne sai kawai a kai shi gurin alƙali ko gurin yan sanda ko yana gani da yaran ka yake kawai a kai shi gurin yan sanda amma nan da nan sai ya wato ba su mafita zuwa za su rikin don baya so zancen ya fita ita ce da kanta ta yara a kanar a hadisa a ayar mu dawo kanta kada ni suwa tun fil madina matan manya a cikin gari suna cewa umma atul aziz ku kalli kalmar duk wanda yake da kuri zai gane yadda ke zuwa su doke ta ne da ga ce imra atul aziz matar imra aziz matar aure suna so su gaya ma cewa Allah ya sauke da aurenta shuka ta farko ce nan da suka yi mata to da aurenta tana neman wata a waje sannan abu na biyu sai suka ce al-aziz prime minister ba ta babban mutum a gari yawwa saboda haka kaga nan shi ma shuka ce ta biyu sannan na uku turawidu fata turawidu murawada kalmar murawada wato ba sau ɗaya ta nemi ba ta kai ta komo ta yi atamfi yau ba ta samu nasara ba ta kuma atamfi ta fi atamfi atamfi kala kala shi ne magana ta uku suka ta uku da suka yi maza a aya ta hudu fata kuma yaron gidanta Allah ya sauke tana matar firayim minista domin ta nemo wani dan wani babban mutum ba a haɗa a hotel kaza kawai a je haɗu mai sha kaza kawai ta nemi yaron almajirin gidanta kun ga duka hudu dai suka yi mata a cikin ya aya ɗaya sannan kari yanzu suka ce da ɗan jaga ba a hubban soyayyar ma ba iya ta ɗan lokaci wani ta daɗe tana son sa so wato titanic loving take ya wuce iyaka sannan na gida sai suka ce in na lalaraha ai ba komai muke kallon ta ba face in na fi da lalin gobe tana cikin bata wanda yake mabayyani a ara ne suka shi da suke mata domin matar babban to amma me ya faru za ta raba ai sai Allah ya ce فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن مسكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاج لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم Allah ya ce falamma sami abdi makrihinna yayin da ta ji labarin makircin da suke kullawa da gari shine giba almakru a nan shine wato tsegumin da lafi yayin da ta ji labarin tsegumin da lafi a cikin gari arsalat ilayhin da duk ta aika musu ta aika musu da yindi da yindi da kaga yanzu matan gwamnati za ta aiko miki da takarda ki ce ba za ki bari ai dole ba ku saboda haka ta aika musu da yindi da yindi da kowa ana gayyatar sa wa agadat lahunna muttaqan kafin kowa ya zo sai ta wawaye kuma ta iya dada hada su guri daya gida ne mai girman gaske aka kinfa da gafe ta ga kawo ki ba kasa shine muttaqan matakin da za ka ki dauka su ki su gida kai kaga ya ce wato gidan nan ku take saboda haka kowanne ta ware masa kowa da matakin da zai ka cikin gida kai shine wa akadan lahunna muttaqan wa kulla wato wa ata kulla wahidatin min wannan sikina ta ba kowace daga cikin irin yan karamar murya da na yan karamar wuka har sa da za a rika yanka tufa da ita za a kawo kayan marmari da za ku rika yanka kuna ci wa qalat bayan ta gama wannan an ajiye kowa kayan alatu sai take ukhruj alayhin to sai annabi kai kuma fita an gama cin tsaji an baki kaya masu kyau ba Allah da dama aka annabi hadisi ya tabbata annabi ya ce an ba shi rabin kyau haka annabi ne salatu wasallam annabi Yusuf rabin kyau aka ba shi gaba ɗayan kyau ya aka daura biya aka bai shi ne ake tattaunawa ake cewa to shi ke tsakanin dama ba tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Yusuf ba hadi shi duka kyau aka ba annabi Muhammad shi kuma rabi to amma da mai jini tsakanin annabi Adam da annabi Yusuf waye ya fito na ne da ni amma ki rabu to to me yasa annabi Adam ya fito a kyau gaba ɗaya na gurin annabi Muhammad gaba ɗaya kyau yana gurin annabi Muhammad shi dalilin ba ma shi ne saboda shi ba a faɗa ba amma da nini cewa annabi adam ya ba annabi yusuf kyauki muke ne ba kuma shi ma annabi yusuf da aikanta ne ko ta annabi adam din ne to amma da yake nini da ya nuna cewa annabi adam ya ba annabi yusuf kyau idan babu ka ga maganar baba wa tana kan hanya ke sai mu taba ga annabi yusuf ya ba annabi adam kyau ne yasa saboda an ba da rabin kyau amma an da malamai suke bayarwa cewa annabi adam ya fa annabi yusuf kyau suka ce me da ni suka ce saboda Allah ya ce ni na halice ki da hannuna to da haka abin da Allah ya yi da hannunsa na kudura ko shakka babu wako wani abu da zai kamo ku kyau to kun ji dalilin to dalilin tambaya ta biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba annabi Yusuf kyau ba haƙi kun rabin kin annabi Muhammad bai da kima to amma shi ne yake da hadu da wannan kalubalen irin na annabi Yusuf ba wanda annabi Yusuf ga shi dan dan dan kuru ba ku gani wato mata sun kai mara hari ne da yi shi ba ma da yanzu na da tona na barakan lafi saboda kwarjinin ba iri ne wani ya nan Muhammad saboda kwarjinin da sahabbai ba ba za iya hada shi shi ko ga ya annabi Yusuf har tsara ma ido ake wannan shi ne amsa akwai da yawa malamai sun yi littattafai da yawa akan iya kisar annabi yusuf wannan sura kaɗai wannan mutum ya karanta zai amfani da abubuwa da yawa kamar yadda muka faɗa shi za a ce mutum zai ne zai fita Allah zai yayi yayin da kai shiga damuwan ka karanta sura kafin ka gama ka warke sai dai ba ka gane ma'anonin amma wallahi kafin ka gama za ka ji ko bi aka yi ma za ka ji zuciya ka tayi jini to so da haka wannan shi ne abin da wato malamai suke faɗa falan ma ra'ayinahu tana ana gama shi da ya kace ukhruja alayhin da to ku ta gurin su ba dai ta kuke wannan abin ba bari ku gani sai ta ce fita falan ma ra'ayinahu suna ganin ta akbar nahu sai ka sai ka girma ba wanda kuke yi wa yaron gida sai ga ji za ka yadda ta zo da kungiyoyi da gwalagwalan ta auye da komai amma ba ta san sanda kawai ta tafi ba shi tana kallon sa wa ba ta da aidiya wanda ne ko yanka ci ba ko tanjirin din da za a ga sai ka koma yankar hannun su da wannan askar wa kullu sai ka koma cewa lallai girma ya tabbata ga Allah hasha lillahi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ma haza bashar wannan ai ba mutum bane gwar ma ita su ne ka za a kula cewa mutum ne a gidansa amma su sun ce ba mutum bane to me ina ran ka ce wallahi nan ba kowa bane illa malakun kare mala'ika ne amma mala'ikun ma babba to shi ne malai yake wata wani bayani a nan yana gaya mana cewa lokacin da shi malam Ahmad Jake yace wa ban zakara ذكر عن زيد بن اسلم انها قالت له ان بعد ما اكلنا وطابت انفسهن bayan sun ci sun ja sun ci kayan marmari wa ɗawar an fito da tuma wata akwai na ajiyi na turkuturus da ta ta kawo tanjirin kuturus wani kayan marmari ne mai kanki kawai kamar abu abarba an gane kun gane tana da zaki da kanki aka kawo irin kansu mai kyau aka ba su wuka aka ce to kowa ya ga wasu suka ce tufa ire-iren kayan marmari kawai wa aka kulla wani da ta yin wannan siki mai ta ba kowace tsoka a ciki halla kunna bin nazari ila yusuf bayan ta yi wannan tambayar ce ta ce kuna buƙatar ku ga yusuf kowace mata za ta zo ta ga wace ce matan firayim minista take nema waye wannan ko dama da ɗaya gumin kullum suna yi a gida to yanzu sun kawo da gayya suka zo gidan don su ga waye kuma tun da suka zarce mana ido ba su ganke ba sai ta kalle su da gani a kuma ta koyi ta ce karka fita ta ji za ki babu to dama shi idan ya sa kayan ji yake wa kayan kyau ba kayan da yake wa kyau ba saboda haka aka ce zai aka koyi shi da gani sun ji sun koyi amma har yanzu ba su ganke ba suna tsaye gudu cewa wai wanda yaro ne ake cewa da gani da wato take kuna son kaninsa ta tambaye saboda haka kunna na gaba da yake ce kwarai kuwa ba za mu zo mu gani kan fa ba a ta ilayhi da amuru an yakhruj ilayhi na sai ta aika wanda ce aje a ga ya bari ya fito falamma ra'ayna hu da Allah ya tsana ajiyahu suna ganin su ta koma yanka hannu sun ba amara to an yaja farja kana ganin sun fara yin jami'i sai ce ko koma sai koma bayan ya koma ya ji sai ta kuma cewa dawo wato sai ya komo shi ne za ku ji masu tare tare ni ne suna cewa wannan yankan hannun namu gini to ai ba zai zama iri ɗaya kuma sannan annabi adam alaihi salatu wassalam tun daga halitta annabi adam muke da wannan yankan hannun shi ne bana da Allah yake gaya mana bala ta biyu ala annu sawiya bana da wuce ne yankan hannu wannan da ainihi ne an fahimta da zogo ba shi da alaka da wannan falamma ahtasna bil alami ja'alna wato yayin da suka fara cewa da ɗin sai ta ce an tunna min nazaratin wahidatin fa an tunna hakaza fa kaifa wato alama ana ta ce ku kallo ɗaya ga duk kunya yanke hannu to yaya kuke zargin wanda ni da ni yake kwana ya kai kallo ɗaya yanzu duk kun yanke hannu amma ni da yake a gidana kuna can kuna sai gumi kuna sai gumi a gulmata duk na samu labarin abubuwan da kuke fa kullu haka lillahi ma hada wa jaraka jarake ne wannan ai ba da mutum kike zauna a gidanki ba mala'ika aka kawo miki kawai aka aka ce miki mutum ne وما نرى عليك من لون بعد الذي رأيناك والله آيات جبريل بل غير ولا وقال ذلك لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه كتي مرن إلى الله tun da muke mun fita ganin halitta kyakkyawa irin ta tun da muke tun da aka kawo shi gidan ma ba fita yake ba me yasa saboda mai gidan ya ce akirgi ba tuwahu a ta hanyar bana aunar da shi ga huwa da ki girmama gurin zaman sa kamar da kuma gidan sa ka ga ba aikin da zai don akwai wanda aiki sai dai shi ya kawai ya tashi ai ma wanka a ba shi kaya ya sa ba shi da wani matsala har ya girma so da aka karkace ba ma ganin zai fice da giru li annahu la lam yarayna fil baytani tubahu fa inna sallallahu alaihi wasallam kana kada wa yau sai da hasan annabi alaihi salatu wasallam kuwa an ba shi wato annabi to an ba shi rabin kyau kamar yadda yake tabbata cewa a hudu da isra annabi ya wuce annabi yusuf in za ku tuna wato a sama da hadisin da rabu rabu ya hujjar bakin jin da a sama ta nawa a sama ta uku an gane ko a sama ta uku ya tada annabi yusuf alaihi salatu wassalam shine annabi yake cewa fa idza huwa qadara wa qila qadara al-hasan annabi yake ce naga annabi yusuf an ba shi rabin kyau annabi ya ba mu labarin to fa ya ala ba da haula in nitwa inda ruqyati hajjalillah mujahid ya ce ai ma'adalla sarki ya tafi da muna neman sani a gurin Allah ma haza basharan in haza illa malakun kare saboda haka wannan ba mutum bane wannan ko shakka babu mala'ika ne mala'ikan ma babba ya Allah ya ce قالت فذلكن الذي كنتن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الظالمين.
wannan abin ya faru kalar sai ta ce ba za ni kunnan da ni rumtun da ni bi to wannan fa shine abin da kuke zargi na akai wannan abin da ya faru da wato da shi ganin ku guda daya shine wanda kuke zargi na a kansa wal qadra wa tu an nafsi to ni nan ne akan kai akan kansa ba shi ne ne ba kaga yanzu shi za ka ce duk lokacin da abu ya faru ka faɗi gaskiya ko da a lokacin an ci ce ya ma wani abu gaskiya za ta bayyana kada da mu lokacin da aka tafi ta buka wasu suka zo suka yi ƙarya su tamanin da wani abu muraratu bin rabi'a hilal bin ubayya ka abu da malik suka faɗi gaskiya kwana hamsin suna cikin kunci amma bayan nan fa daga wannan kwana hamsin din har zuwa yau gaskiyar da ake faɗa iya kwana hamsin ne suka shiga barkishan kawai amma sauran shekaru har yanzu gaskiyar da ake faɗa amma wanda suke ƙarya fa har yanzu ƙaryar da ake faɗa kuma Allah ya ce ɗan wuta ne saboda haka ga da ban ita gaskiya sai dai kawai wato kafin a fahimce ta ne za a ɗan ɗau lokaci amma kuma aka fahimce ta za a ɗau lokacin da baya karewa wajen bayyana ta akan gaskiya shi sa ba wuce ke cewa kan ya fahimce ke ba ta yaya to shi ne ta gaya maka ce kuma ni na ne ne ba ta ya kane ya kane ya iya da wani ilmin ya fa'al ma amuru yanzu ga matan ga ji a tsaye take kuma na rantsi da Allah idan bai yi aikata abin da nake umarta sa ba kun ga a ji hayar tana kan bakanta idan bai yi abin da nake umarta sa na alfata da ni ba la yi janan da Allah ya kai ku burza wala yakuna min al-zagi kuma a burza din ziyarar cikin kankantattu aikin wa ana ra'a daga bai tana kan bakanta shi za a san farko muka gina muku cewa ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika illa an yutara aw azabun alim ai ba abin da za a yi mar kawai a kai ki gurbin ko a yi mar azaba ne radadi har yanzu tana san sa to kun ne ta kuma dawo da muradin ta shi ta na fara a jiya da yau cewa idan mutum tana son abu idan ki zo ta cin masa ba to kawai ba ya da radadi shi ta muke ba da shawara duk wanda kaje take ba ta san ka karkace ai ai ya rinda shi ai kaza kawai da ita saboda in ba haka ba za ka auro ruwan dafa kanka wallahi sai uku za ta faru da kai in da kace ba da yi da mu da ita kawai kai ne mu ta Allah ji baka wanda ka bi ta to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana mutaki cewa ta faɗi wannan wala yakuna min as-sajid in bai zama kuma zai tafi gurbin kuma sai ya zama cikin waɗanda suke kaskanta su waɗanda za a wahala sai Allah ya ce قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فخاف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم kun ji bawa Allah ya ce kala sai ce ya ce ya ce rabbi ya ubangiji na asijir habbu ilayya kurkukun na fito kurkuku ta fito yuwa gare ni mimma ya auna ni ilayya biye da wannan abin da ke gare ka ta zuwa gare ni in je in zauna a kurkukun shi ya fa alkhairi a gare ni fiye da zinar da kike gayyata ta a kai wa illa tasrifa anni kai da hulla ya Allah in baka kawar min da makircin su ba da kulle kullen da suka kulla aku ilayhi la aminu ilayhi la yau da gobe za su yarda da ta. wa kun min al-jahilin kuma in zarto cikin waɗanda suke marasa sani domin rashin sanin Allah shi zai sa mutum ya saba wa Allah yawwa idan mutum ya fahimci waye Allah madaukakin sarki to wani saba masa ba shi za su magana a insan an ta abu da Allah ka annaka tarawu fa in lam takun tarawu fa innahu yarak kaga hadisin mutum bakwai ai yana ga ba kima da girman wanda ya kauce wa zina yana da lafiya da wato yana cikin koshin lafiya da zai iya سبع سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله mutum bakwai Allah zai sa su karkashin inuwar sara da ba wata inuwar sai ita na farko annabi yake imamu na hadi shugaba adali na biyu yake wa shabu na shafi ibadatillah ta'ala wa rajulun qalbu da matashin da ya tashi wajen bautar Allah kana matashi dan shekara sha biyar zuwa talatin da wani abu duk abin da ake rage yin taka za ka iya amma ka yadda ka ba Allah wannan zai shiga karkashin ruwa da alfi kuma ta jiya mu sannan na uku annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa rafe take da masallaci da ka zo ka ga kawai ko dai sallar rafi ko karatu shi ma yana da rashin inuwa da alfi ranar da ba wata inuwa sai ita sai annabi yake wa rajulani tahabba billahi jama'a alaihi wa tabaraka alaihi da mutum biyu da suka soyayya dan Allah kana kaunar mutum dan Allah shi ma yana kaunar ka dan Allah kuka haɗu saboda Allah idan ma an samu zabani to akan saba wa Allah ne aka rabu in wa yuhibbu billahi wa yarda lahu wa yasaba lahu duk dan wannan aka bata an bata ne amma akan ka zo raja akan hanyar Allah ya ce ka ci tuba ruwa da kai ai fada akan wannan to shi ne ijtama'a alaihi aka rabu saboda Allah sannan da biyar annabi alaihi salatu wassalam yace wa rajulun da'atu mar'atun zata mansabin wa jama'a da mutumin da wata mace ta kirawo shi babu ce kyau da na saba yan dangi kalmanyan mutane kai kuma ba ka da komai da zo ta ma waya kai ma ka za ta yi kaza kawai so take karkariya wata bukatu kace san baka yi ta ba domin ana yi an fahimta da kyau ko to shi ne mutum na biyar idan mutum ya yi wannan ya faɗa wannan layi to zai fara ne layin waɗanda Allah zai sa su karkashin inuwa al'aji domin abu ne babba ba kowa ne zai kauce wannan tayi ba sannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa rajula wa rajula dhakara Allah khaliyan fa fadala aynahu da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai idanun da ya rika zubar da hawaye wane ne na bakwai a ina faɗi wannan na bakwai kun yi shiru to bayan wani hadisin mutum bakwai sai kuma hadisin ɗan ɗan ɗan cikin mai cikin kogo waɗanda suka fara suka fara wato kogo dole ya zo yanzu suka tashi suka ce ba abin da zai fitar da mu in ba ne ba in ba wani aiki da muka yi zuwa ga Allah mu yi tawassuli gare shi wani aiki da muka yi tsakanin mu da Allah Allah ya karba da shi za mu tawassuli mutum na farko kun ga wata yanzu ya ce ya ubangiji ina da iyaye kuma ina da yaya na tafi nemo abinci dukansu wato kowa yana jin yunwa amma da na dawo ɗaya na rike kafa ta na tafi da na fara ba wa iyaye na suka ci suka koyi sannan na ba wa yaya na ya Allah in dan kai ne Allah mai ɗaukacin sarki ka buɗe mana kogon nan sai kogo ya fara buɗewa Allah ya karba kenan to mahallin jahil mutum na biyu shine wanda ya zo yake yana da ɗan babban da yake nema ba wanda yake so a duniya sama da ita saboda haka aka ba shi ajiyar da bukata ta ta mota yake ba zai ba biya mata bukatar dukiya kuɗi ba har sai ta yadda in za ta ba shi kanta sai da saboda ba yadda za ta yi ba ya kuka baya gani ya ba da kuɗin ya zo zai sami da ita ce ka ji tsoron Allah wala ta fudda al-hatama illa bi haqqi kada ka take ka cire zobo ka sa zoban da ba naka ba sai da hakkinsa don kai ba aure na kai ba yace ya gama tuɗe kayan sa wannan abin da ya fada amma ya ji cewa lallai tsoron Allah ya faɗo mai ya kare da kawai yace ya Allah in dan kai ne wannan Allah ka buɗe mana kogon nan kaga shi ma wannan mutum ne wanda yake rubuta har muke tambaya da zaran mun zo biya hadisin sai a tambaya a a cikin mutum uku mutum na uku shine wanda wani dan kwana zo zo ya mara aikin leburanci misali za a biya shi dubu biyar da aka zo biya yace ji kuɗin ne maka dan ba zai karba ba ya ce biya sai ban maka kuɗin shi kuma mai hukumi shi gaba da mu'amala da kuɗin kawai sai ya akuya da kuɗin yana ji akuya kuma akuya ta rika haihuwa sai da ta zama garke guda kaga wani ai dubu biyar ake bin sa wata rana ya fara tsohon bashi bayan shekaru wata ran kawai yana zuwa ya je yake biki malam ka tuna ne shekara kaza sun ci tsohon na kawai ma aiki kaza kaza yin shiru da gaba ya tuno ya ce yi ce to zuwa ne ka bani kuɗi na ce kai ne dama ya ce yi ce to duk wannan garken da kai ne gaba ɗaya wannan shanun da tumaki da wani jin naka ne ya ce malam ba aiki ne na zo kai mun ba kuɗi na za ka ba ya ce wannan jin naka ne ya tafiya gaba ɗaya da tumakai da shanu da komai ya tafiyarsa ko guda ɗaya bai baki ba ko na gode babu saboda yana ganin hakkin sa ne shi ne aka ce a cikin mutum uku nan waye ya fi a saboda kuɗi ne ko a ba wani wannan wannan matsalar ba matsalar matsalar mutum ya zo wanda yake cikin samartaka akan ganiyar da yana ji da ƙarfi da lafiya ga shi ga mutum da tafi kowace kyau matar manya ba ba alawari ne tsakanin su ne ko lokaci guda ne amma ita innan ita innan jawa an ta motsa ba ba cewa kai kamar kamar su kunna bidiyo yau wai ta wata ne an gane ko shi za a zaka ji daga bayanin da ake cewa baka ga a cikin shi za Allah ya ce zama ji a wurin mace sama da daya saboda abin da mata ba sa fahimta shi ne ke za ki iya ajiye shi awon ki sabon su awon amma namiji a lokacin da yake bukata da yake bukata shi za ke ta bada fatawa akan cewa wanda ya zo bukata da iyalinsa kuma ba da lafiya mai hukuncin wanda ya tafi gurin wata a cikin iyalin ai za ku wannan fatoyin sun yawa saboda ɗabi'a namiji daban ta mace daban me yasa annabi alaihi salatu wasallam yake idan namiji ya kira matar sa faltati wa in kana ala sanuri ko da tana kan kandiru abun guraza kaga guraza ba a mannawa a bakura ko saboda it is very fragile kana barin gurin za ta kone kaga wannan shi ma sai ka hararo shi ba saboda haka wannan shi ne ko shaida babu dai al'amari ne babba wanda idan mutum ya riga ya fada cikin wannan al'amarin wato zai gane yan yan zamani da yawa za su kalli kuɗin amma wanda ya san yake cikin gariyar gawa shi ma zai kalle ta ya san ya take an gane ko to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa kaske sai da rabbi sujud ahabbu ilayya ma yad'una ni ilayhi ya Allah in tafi kurkuku shi ya min sauki fiye da wannan abin da suke gayyata ta a kansa wa illa tasri ma ni kai da hun in baka kawar da ni daga wannan makincin nasu ba akbu ilayhi za ki yi rinjaya ta wa akun min aljahilin zama cikin mutane marasa sani wanda ya san Allah ba zai zina ba domin iya wannan mintunan ga musamman ga ɗaya namiji iya mintunan da yake da wannan buƙatar yana biyan buƙatar shi kenan sai kuma zargi ya biyo baya an gane ko da nadama ya rika nadama ta kuma tsawon shekaru Idan Allah madaukakin sarki yake fastajaba lahu rabbu sai Allah ubangiji ya amsa mar addu'arsa fa tarafa anhu kai da wanda ya kawar mar da majalisin su gaba daya innahu huwa al-sami'u al-alim kaji domin Allah mai ji ne al-alim kuma masani dangane da abin da wato kake roƙon da shi ko da shi sai Allah ya ce ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين sai na bakwai shi ne wanda muke faɗa shi ne wa rajulun ta saddaka bi sadaqatin fa afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu da mutumin da ya dau abu ya bayar ya koye har abun da bata san me da masa tafiyar ba abin da ake nufi da wannan ko da dauka kai da hannun dama da hagu ka lissafa to idan su ba ka ga yawa mutane shi sa malamin ke cewa yayin da za ka yi aiki alheri ba bukatar cewa ta kasa sani ba domin za ka yi hana ka wallahi yawwa saboda haka kawai aiki alheri kawai ka yi ka yi abin da saboda kai a ji za ka yi cewa karka yi kawai aiki alheri ba ya bukatar kowa ya yi. ka yi zartar da cewa kawai kai abinka wani lokacin ma sai bayan a babu a ganin wasu sai bayan sun mutu ma sai a zo wasu jikin ruwa suna zuwa a makota suna shi ya rike mana kaza sai ba wanzu da babu sai ko mu ba mu sani ba haka ake so domin su kansu za su yi hana ka ya kake saboda dukiya da amma rashin bisu za mu zo a nan gaba ku ji yadda Allah ya bayani akan ta cewa ko da yake sai barna take umarni ne ake alheri sai da Allah ya ce kana ji yi kokari kawai ka zartar kana ji yi kokari ka zartar domin matarka da wasu naka kowa zai iya halaka ko iyalanka za su yi to a ba yanzu ba kyale ta za wataƙila kai wannan da kake so ka kyautata wa ƴan uwanka ne ne sun mutu wani sabo da sun iya cewa har yau shi shi za ka je kai kokari ka zartar da shi summa bada lahu sai Allah madaukakin sarki ya ce sai ya bayyana a gare su min ba'di ma ra'awul ayat bayan sun ga hujjoji karara su zuwa wayannan matan da suke ta tsaye gumin zulaiha ko zariha an fahimta da kyau ko saboda haka yi bayyana a gare su bayan sun ga hujjoji karara la yajunun lahu sai suka ce to wallahi sai mun daure shi har shi mijin bayan ya ga wannan abubuwan da suka faru sai ya ce to lallai furtin za a kai a ta ainihin har zuwa wani lokaci ne da yin da ya sa za a daura annabi su bayan an gane inda sun ne bai da matsala ne da ne akwai dalilan su dalilan da yasa ake so a daure shi na farko shi ne Allah na kalli shi idan aka kai shi furzin yanzu kun ga wato waɗanda za su zo yanke gumi a kai zuwa daji an an zo daji ana tambaya ce a kiyasa a zo bari kuma zai bayani to daga nan ka ga bayani zai ƙara yaduwa suka ce haka daure shi to zai zanto kafin ya fito sai an manta in ji da dalilin su dan asirin su yarbu shi za ka ya daure shi zuwa wani lokaci har kowa ya dan manta idan ya manta sai kuma ya fito shi ne dalilin shi ne kuma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yusirun lahu hatta hin ma ne ne kullu ta'ala thumma zahara lahum min al-maslaha fi ma ra'aw annahum yabdunu lahu ila hin suna ganin cewa a kullum shi zuwa wani lokaci ila muddati zuwa wannan lokaci ba da ma arafu ba ra'atu bayan sun gano cewa ina son je ba shi da wata matsala ثم ظهر له من المصلحة sannan ma da yake wa zaharat al-ayat ayoyi sun bayyana wa hiya adilla da milan gina ala sidiqihi bi ifati cewa mutum ne mai gaskiya kuma ka amanni sannan kuma ka annahu wallahu alam innahu tajanu lima sha'a al-hadith wato wato ihama anna hada rawadu an nafsi sannan dalili na biyu da ya za a kulle shi don a wautar da hankalin mutane su ji cewa an kulle shi a za a ɗauka cewa shi ne ne wannan shi ne dalilan guda biyu da za a ɗaure shi na farko don a mantar da mutane kana ita zuwa ta je ta bayani domin da an zo mamcin ta je bayani yake na biyu kuma don mutane su ɗauka wanda ke a nesa su ɗauka cewa laifinsa an kama shi da laifi ne shi ta a kai ki kullum domin ba a kama ka da laifi ba me zai sa a kai ki kullum to wannan shi ne dalilan su guda biyu وأنهم زجروا على ذلك ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة إذا رأوا كلام دون gaba. a lokacin da za a zo sarki ya ce ya fito bayan ya fassara mafarki a ce ya fito zai ce a'a da kansa zai ce a'a ba zai fita ba sai an zo an ba shi labarin matan nan har yanzu da mata a waje har yanzu zai zo ya faɗa nan gaba to shine ma ne yake annahum innahum sajadu li Allah fi amaka na minha fi haqqin wa yabra'u arduhu fi yabra'u ma suna tsoron kawai kada su gidan wato jin kunya da sun zo wuce a harka cewa ga ta nan matan sarki ce amma kun ga ita ce ce abun kunya to ita ce ga ne kawai sai Allah yake
ودخل معهم السجن فتيان na قال أحدهما إني أراني أحسب na خلقا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من na san المحسنين surat yusuf ta hada yan aiki ji hijima sai ya daga ta yi ofta ya kuma ya san yogi to da aka yi fitar din da ya kare yau ke nan to ya za a yi haka karatun yake karatun azumin ya yana shi karatun azumi yana da wani wani abubuwa da shi ya rufe da Allah ya ajiye masa na musamman yana da albarka kwarai da gaske haka za mu yi hakuri mu tsaya lokaci yayi amma dai za mu shiga fitar na gaba cewa Allah ya amsa addu'ar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da kanji ina so dan yi jan hankali musamman abin da yake addini goma ji ya kamata in gaya mana cewa azumin ramadana ta mista uku ce ne ta mista ta farko mun gama ta jiya yanzu an shiga ta kan ta mista kuma Allah madaukakin sarki abin da ya tura ma a jami'ar kawai mu nemo ta kawa ne jalil ne ya yake da naka wa baina ma'asiyatillah mutum ya samu takawa a sanin da gaba ɗaya bidiyo ne da ko ake biya ka duba ka ga cewa abin da Allah yake so ka samu ka samu idan ka ga bai samu ba to ka ƙara zage dantse daga yau azumi na sha ɗaya ka yi ƙoƙari ka ga yadda za a yi GPA ɗin ka ya ɗaga domin idan GPA ɗin ka rabar semester da sakan semester duka ya yi rauni to gaba ɗaya semester ƙarshe ba za ka fita da shi GPA da kyau ba wannan shi ne abin da nake so in ja hankalin mu gaskiya an yi kaso daya kuma mu- muna ganin yadda azumin ne yake gurin ya da kanin wani kamar yau aka fara bara na kan yawan bara mun zo sallar tarawih in ce kun ga an ce saura ɗaya ko an fara ne yake za a ce to saura ɗaya an ce uku za a ce muku saura uku haka to ga jini yanzu ka ga goma sha ɗaya idan an kai yau azumi sha ɗaya to lallai ya kamata mu ƙara zage da nutse mu ga menene ba bi ba na ayyukan alkhairi mu kyautata wa mutane imamu zuhuri an tafi ga azumi ya ce inna ma huwa idamu ta'ani wa tilawatul qur'an karatun alkur'ani ne da ciyarwa su ne azumi inda za a tambayi mutum saboda haka a yi kokari mu ga mun dora akan yadda muke taimako da kyauta da sadaka lallai mu yawaita shi tunda azumin ya riga sanin ta ɗin ta riga ta tafi dan an tambayi kamar da ɗaya daga cikin magabata yake faɗa da za a tambayi wanda suke kwanta a kabari kun gan mu kusa da makabarta da za a tambaye su me kake so zai ce ni ne ɗaya a ramadan to mu Allah ya ba mu yini goma sha ɗaya yau yini ne da ya albarkar gaske da ya kamata lallai mu ƙara zaki dantse mu ga mun yi abin da ya kamata wannan shi ne abin da nake so in ja wato hankalin mu akan wannan lokaci mai albarka abu na biyu kamar yadda na faɗa jiya a wani tsari na wani bangare na karatun shi ne lallai mu ƙara sa ƙasar mu da ƙasashen musulmi a addu'a wannan abubuwan da Amerika take yi na kamar wanda duk wanda yake bibiya zai ga sun fara kai hari wato Iran da gayya suka kai wannan hari ita da Isra'ila kuma sannan ita kuma Iran a wato ta kai hari wasu kasashe na musulmi waɗanda akwai desert na wa guraren jakadu na Amerika wannan wannan guraren ta kai hare-hare ko shakka babu akwai fitila mai girma a ciki ga duk wanda ya fahimci wato tsarin da Amerika take bi wajen rusa kasashen musulmi lallai muna buƙatar mu sa kasashen mu na musulmi a cikin addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya rusa Amerika ya rusa Isra'ila kada Allah madaukakin sarki ya ya timmo ya timmo su burin su duk da cewa mu abin da muka yarda da shi shine ko shakka babu wannan dagawa da Amerika take da wannan tsaye da take da daga hanci wallahi karshen ta ne yanzu karshen da ne zo domin haka Allah ya alƙawari cewa baya ruza duk wanda ce wanda ya waje ta 40 baya ai ya san lokacin da raje ce take ci Soviet din saboda haka ita ce take take take ci kuma za a yi tunawa shi ma wata shekara lokacin azumi lokacin faɗanta da sadam haka aka yi ta yin addu'o'i lokacin da ta taso kuma daga wannan shekara Allah ya karya ta daga wannan shekarun Allah ya karya ta saboda haka su ma wayannan wajibi ne mu sa su a cikin addu'o'in mu na wuturi wanda muke na wuturi in mun ga dama mu dauke shi salo biyu ma ni na addu'a ta wuturi wato wanda ake yi ta Ramadan ko kuma mu yi wato kunutul nawafil shi ma wanda ake bayan tsagowa da garkuci din mu za a kasashen mu na musulmi a doyi ko shakka babu bayan nan kuma da kasashen mu da kasa cikin kasa Najeriya zamfara duk mutane da yawa ba ta bibiya amma abubuwan da yake faruwa a katsina da zamfara da kebbi da sauran kasashe ba karamin tashin hankali ake cewa ana kashe musulmi fiye da kake tsammani kuma wayannan shugabannin namu da wayannan jagororin da aka aje sun zauna sun yi shiru saboda su kawo bukatar su yaya za su zaɓi ba yaya za su kubutar da rayuwar mu ba ba shi ne a gaban su ba ko shakka ba mu saboda haka babu abin da ya rage mana mu musulmi illa addu'a mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kuma Allah ya yi alƙawarin cewa shi sami'u du'a ne kuna ji gashi nan yanzu annabi Yusuf yana daga hannu ya shi yana daga hannu ya yi addu'a ya shiga yanayi ba ba dau lokaci bai Allah ya kawo fa ba cewa yi wasta jaba ba cewa yi fasta jaba lahu fatarafa anhu kaidahum nan da nan babu ta'ki yana yin addu'ar Allah ya amsa mar kuma ya kawar masa da makirkin to mu ma idan zamu koma zuwa ga Allah a wannan lokutan masu tsada mu ta gaya wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai yi mana maganin Isra'ilawa na cikin gida da nan Allah zai yi mana maganin Amerikawa na cikin gida da nan mun yarda cewa sun fi karfin mutu a zahiri saboda suna da mulki suna da makamai amma ba su fi karfin Allah ba domin abin da ake so a hararo ko da yake wajen addu'a ka yadda Allah ya fi karfin kowa Allah ya fi kowa sanin halin da kake ciki sannan Allah ya fi kowa tausaya ba sannan Allah ya fi kowa son ka idan ka dauki wayannan abubuwan guda hudu ka sa a ranka yayin da kake addu'a Allah zai kula ka to muna kai karar su gurin Allah madaukakin sarki Allah ya mutu fashin kwai akan kwanta kada Allah madaukakin sarki ya ba su wato ya cin musu manufar su da ke to cin ma kan kasashen musulmi duk wani abu da kai kullo Allah madaukakin sarki ka san shi Allah kamar da shi kawo ka kasashen da jawoyin mu da suke cikin tashin hankali a cikin kasa Najeriya Allah ka ba su kwanciyar hankali Allah ka kawo musu nutsuwa a cikin duk inda suke muna roƙo Allah da sunayen ka sha kyawawa da tsofin ka madaukaka duk waɗanda suke goya musu baya gida da waje Allah kai mana maganin Allah madaukakin sarki ka karbi ibadan mu ta azumi Allah ka sa mana cikin waɗanda ake yantawa a wayannan kwanaki masu albarka muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka mu ji mana ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara ba tare kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sukobin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin dan uwan mu da yayan mu da gani Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين